Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba na nesa zaburo kai kallo masu kallonmu da sauraronmu shirinmu na barka da asuba wanda ya rikidi akan tattaunawar da ta kai mu ga siyasun duniya wannan shiri yau za mu tafi da shi na kashi na goma sha uku da yardan Allah gashi Allah ta'ala maɗaukakin sarki wanda ba roƙon kowa Allah gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko Allah ƙadirin ala kulli shay'in Allah ya ga dama mun zo a wannan ɗakin magana wanda za mu ɗorawa inda muka kwana a lissafin kalanda ta Islam yau muna ranar ashirin ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan juwan maladiya aiwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2022 masu kallonmu mun san kuna nan tare da mu a yanzu kuna jiran shirin na musamman wanda aka rubuta siyasun duniya zan sake maimaitawa ni ce yau za mu tashi kashi na goma sha uku kuma in allah ta'ala ba mu iko ya ba mu sa'a za mu kankare wannan shirin wala Allah in Allah yadda in zaka muna nan tare da malaminmu kafin mu nuno muku shi za mu isar da gaisuwa ta musamman zuwa ga malamai magada annabawa malamai hitila ta duniya sannan muna fatan alheri ga sarakuna iyaye na ƙasa tare da masu garuruwa har da masu unguwanni daga nan kuma shirin mu sai ya leƙa inda zai gaishe da malaman makaranta malamai makaranta na islamiyya da kuma malaman makaranta irin na zamani da aka ce masa boko haka zalika akwai ma'aikata daban-daban musamman kamfanin wutar gidan lantarki darakta barka da yau darakta kuma na kamfanin gidan ruwa mana muku fatan alheri daga nan za mu isar da wannan saƙo yanzu haka zuwa ga daraktan ko in ce minista ma da kansa wanda yake ba da dama a zaƙulo mai ana ka masu motoci na shiga ministan mai kenan muna isar da gaisuwa ta musamman sannan da daraktocin da duk suka rarrabu a cikin wannan aiki haka zalika za mu isar da gaisuwar mutum daga shugaba na ƙasa har zuwa ga ministoci ya kaga 'yan majalisar dokoki sannan da duk daraktoci haka zalika muna isar da wannan saƙo yanzu haka zuwa ga matasa maza da mata dukkansu yara da manya muna muku fatan alheri saboda ku ne mai yan gobe sannan a wannan shiri fa ba za mu mantawa da masu tafsi a cikin gari aiga aiga ana ta kokari kowa dai yana kokarin sa don ya kai al'umma haka masu daukan jama'a don su kai su a wasu garuruwa abinda aka sani da kwamfani transport su ma sun kawo gudunmuwarsu a cikin ƙasa fiye da yadda ake tunani saboda an ka sauƙin balaguro da yardan Allah da haka muna gaishe da ku kwarai da niyya sannan kuma mu yi kokari mu isar da wannan gaisuwa ga abokan aiki abdulkarimin shine bisa na'urorin kyamara a yanzu haka mun jima da shi bisa wannan hili shine yake shirya mu haka zalika yau abdulrazak ne yake can bisa bangaren abinda aka ce masa a gane mu a ji mu kuma a gyara mu shi ma shine can abdulrazak muna gaishe da kai sannan za mu dawo a ɗakin magana tare da imam na masallacin imam malik abdulmalik na kama sunan da girmamawa saboda su masu kallon mukasun sun fi son haka a faɗi sunan gaskiya to yana muka fatan alheri to barka da shigowa ga kowa da kowa ga kowa da kowa masha Allah kai ma kana da wani sako ne kafin mu shiga kai tsaye eh haka eh ni abin da zan yi zan gaida likitoci musamman yawwa ai to ka san suna tsaye akan marasa lafiya aiki na dare sannan kuma da duk waɗanda suke bibiye da mu ko cikin ƙasa ko wajen ƙasa eh ya kamata mu ƙara saboda ka san na wajen nan su ma suna bibiye da mu sosai ma mala ka gani kenan kada ai tuya manta da gara sa gara sa albasa alga ta ba haka haka to insha Allah to alga ta malam ina ganin mu tai cikin shirin kai sai ko saboda mu ga yadda za mu yi ko Allah zai ba mu iko a kankare wala Allah kuma mu samu dama wala mutane za su iya dan in yau yana yiwa ko kuma sai kuma a gaba to babu laifi to alaga ta malam yau za mu tashi kashi na goma sha uku akan siyasun duniya yawwa ga hitan ku rubuce to bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to alhaji grambi kamar da yadda ka yi mukaddima wato ka gabatar gaisuwa ga dukkan kowa da kowa da kuma ba da wato tarihi kenan kuma ce lissafi na watan da muke ciki da rana bayan haka kuma aka faɗi ko wannan kaso na goma sha uku ne saboda yan uwa da suke bibiyar mu to muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da muna ni'ima hannun ka kawo irin wannan lokaci na gilli-gilli na'am to maudu'in mu na yau za mu kasa shi gida guda biyu na farko wato wata yan bita kaɗan kan karatun da ya gabata kasan galibi ina zan yin bitoci akan karatukan da sun ka gabata na biyu kuma sai mu shiga cikin mawudu an mu siyasoshin mu da suka yi mana saura magani ko za mu iya samu mu kankare su bita ta farko tun da guda biyu ne akwai wata matsala da mun ka faɗa na ina ganin kamar wancan sati ne na sati da ya gabata mun kawo wata aya mun faɗi nau'ukan karanta ta to a nan na dan bance da wani abu shi sanke son dan yi bita saboda tantancewa wajen ayar da muka ce fir'auna ya ce a bar shi ya kashe annabi Musa wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah sai ce inni akhafu an yubaddila dinakum an gane ko wa an yadhhara fil ardi al fasad wanda imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu abu amr su suka karanta wa an yuzhira fil ardi al fasad kidan kuma ina jin tsoron annabi musa abin nan ya canza addinin ku sannan kuma ya bayyanar da banna a bayan ƙasa idan muka duba kuma akwai qira'a wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira aw ba wa ba wa aw an yuzhira fil ardi fasad ko ko annabi musa ya bayyana da banna kenan can fir'auna yana tsoron biyu nan kuma yana tsoron ɗaya daga cikin su to sai qira'a kuma wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yuzhira fil ardi fasad wanda imamu ibnu amir da imamu ibnu kathir tafsiri suka karanta da wannan kenan koko wa an yi zahara fil ardi fasad banna ta bayyana to in ko an kace banna ta bayyana akwai wanda zai bayyana ta waccan qira'a sai ta nuna shi annabi Musa shine zai bayyana da wannan kalma na'am waccan qira'a yawa sai qira'a ta karshe kamar yadda an ka karanta kalmomin da ke rufi وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم ان غانيكو او ان يظهر في الارض الفساد او ان يظهر wato an yi ma ya'un fatha waɗannan kira'o'in guda biyu na ƙarshe fatha an kai ma ya'un wato kira'a ce ta hamza da imamul kisa'i da imamu khalaf da imamu shu'ba to waɗannan kira'o'in yana da kyau ɗaliban ilimi in mutum ya ji an karanta qur'ani da abin da bai sani ba yayi kokari ya tambayi malamin da wace kira'a kake karantawa saboda kira'a qur'ani shi da kira'a guda goma goma kaga qira'a ta nafi' waɗanda suka yi riwaya gare shi akwai imam warsh da imam qalun sannan akwai qira'a ta ibnu kathir ibnu kathir akwai mu tafassara qur'ani akwai ibnu kathir qari wancan ibnu kathir qari makkina wancan ibnu kathir na tafsiri na kasar suriya dimashq an gane ko ya kamata sai an bambanta waɗanda suka yi riwaya ga ibnu kathir imam al-bazzi da imam qumbul qira'a ta biyu kenan qira'a ta uku sai qira'a ta abu amr ibnu al-ala wanda imam duri da imam susi suka yi riwaya gare shi daga nan sai qira'a ta ibnu amir wadda hisham da abdullahi ibn zakwan suka yi riwaya gare shi qira'a ta biyar sai qira'a ta asim wadda kuma imam shu'ba da imam hafs suka yi riwaya gare shi sai qira'a ta shidda qira'a ta hamza da khalaf da khallad su suka yi riwaya gare shi sai qira'a ta bakwai ta imam al-kisai wadda abul harith rida da kuma imam duri wanda yayi riwaya ga abu amr kuma yayi riwaya gare shi sai qira'a wato ta takwas ta takwas yawa ibnu qira'a ta abu ja'far wadda ibn wardan da ibn jammal suka yi riwaya gare shi to sai qira'a ta tara qira'a ta yaqub ina fata an fahimci wanda kuma rawuh da ruwai suka yi riwaya gare shi sai qira'a ta goma qira'a ta khalaful ashir wanda yayi riwaya ga hamza kuma yana da qira'a ta shi wanda kuma inda suka yi riwaya gare shi ishaq da idris ma'ana nan ne ma ake shan bamban wani lokaci yau wato ɗaliban ilimi in ka ji malami ya karanta ko ka ji wata qira'a kakkai saurin cewa kuskure ta ka binciki waɗanda sun ka san waɗanga guda goma sai in sun ce ma abu bai cikin su sannan a tabbatar da kuskure na mun fahimci wannan da kyau yawwa mas'alan mu ta biyu istidrakin da zan yi mun faɗi wata mas'ala wadda mun ka kawo cewa akwai yan fafutuka waɗanda ba musulmi ba kuma muna iya ɗaukar misalai game da al'amuran su waɗanda suka dace da addini to wannan mas'ala ce waɗansu ɗaliban ilimi za su ce ah to kafiri za a ce a ɗauki misali gare shi eh mun taɓa yin wannan magana ba ma su ba su madalla to yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci tahiyar musulunci to wato in za ka ba da hujja ka kafa hujja da abinda a addinance an yarda da shi ƙur'ani bai ce ba mu watsar da dukkan abin da ya zo daga wajen kafirai ba haka ake nufi ba ita gaskiya gaskiya ce ko a ina take ko a ina take to amma bari in ba da waɗansu dalilai wanda suke nuna wannan misali Allah subhanahu wataala ya ba da labarin wani abu da ya faru tsakanin rumawa da farisa mun taɓa karanta waɗannan ayoyi alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha'u wa huwa al-azizur rahim wa'da Allah la yukhlifu Allah wa'dahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun gaskiya sai Allah ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun na'am malamai da suka zo suna bayani akwai wani babban malamin tafsiri wanda ake kiransa Muhammad al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin da yazo karkashin wannan aya a cikin littafin sa Adwaul Bayan yake cewa da Allah ya ci wato wa'da Allah la yukhlifu Allah wa'dahu walakinna akthara an-nas la ya'lamun ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya yace wannan aya da anka ce ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya an yi i'rabi daban-daban in an ce i'rabi wani salo ne na grammar ko grammar ta larabci domin wanda bai san shi ba ba zai iya fahimta alqur'ani da kyau ba to sai ya ce i'rabi mafi wanda ya fi shine cewa wannan ya alamuna jumla ce tana matsalin badali in an ce badali shine madadi ko kambaci to da an ka madadin wani ko kambacin wani kambacin wani to da an ka ce wato walakin na aksaran nasi la ya'lamun mafi yawancin mutane ba su da sani to in an ka ce mutum bai da sani ya zami ya zan jahili ya zama jahili jahili ko ai jahili shine bai da sani sai ce to Allah ya ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya amma sun san zahirin rayuwar duniya ya ce to wannan yake nuna ashe ilimin duniya in ba a san Allah ba jahilci ne dan bayan ya kore musu ilimi sannan ya tabbatar musu da ilimin duniya ashe ilimin duniya in akwai shi in babu sanin Allah kamar ma ba ilimi bane bai da amfani mun fahimci wannan da kyau to kasancewa sun san zahirin rayuwar duniya kaga Allah subhanahu wataala yana magana ne kan kafirai amma sai da yi musu adalcin cewa suna da ilimin duniya bai kore musu shi ba amma sai nuna ba su da ilimin lahira ba su da ilimin Allah kuma kafirai ne wanda ba su yi imani da Allah ba kaga Allah subhanahu wataala ya musu adalci to wannan malam yayi bayani bai tsawo karkashin wannan aya to me yasa ne waɗannan misalan ake son su saboda mu fahimci cewa shi abin da turawa suka yi in sharri ne zalla mu bar musu abin su in alkhairi ne musiba idan sharri ne da alkhairi sai mu ɗebe alkhairin mu bar musu sharrin sai muka koma a'a mu yanzu sharrin muke ɗebowa na abin da ake cewa babu Allah ko wani iskanci ko wani aski na can na tambada ko wani zancen namiji aure namiji kuma ce aure mace amma mun ki dauko ilimin kere kere mu wadatu da su kaga mun kaga mun yi ta'kisil qadiyya mun juyar da ita wannan kuskure na bai dace dan Afirka bai dauko askin da an kai America amma ya kamata ya koyi yadda ake kera jirgin sama da TV dauko da America ka to ba abu mai ba shi yasa duk tambada ita ce muke kwasowa kamar kullum mu muka je ya zamu mu ga wani steel eh nasu na tambada mu dauko namiji aure namiji mace ta aure mace wannan babu al'ada da addini wanda sun yarda da wannan babu to amma kaga yanzu ilimin da ya kamata mu nema saboda mu wadatu da su mu kare addini mu mu kare kasashen mu mu kare mutuncin mu shine an ba mu koya kaga abin yanzu abin ban mamaki sai dai a ce Allah ya kyauta to a nan alaji wannan matsala din akwai dan bukatar bayani karkashin ta idan muka duba wani zai ce a'a ya za a yi nassi ake dibi da abin da ya dace da nassi idan musulmi ya faɗi magana ko ya aikata wani abu ba musulunci su zamu kallo ba kasance shi musulmi shin abin nan ya dace da nassi ko bai dace da nassi ba idan kafiri ya faɗi magana ko ko kafiri ya yi aiki to mu duba shan abin nan ya dace da nasi ko bai dace da nasi ba dan ƙarya ba ta komawa ƙarya dan musulmi ne ya faɗe ta gaskiya ba ta komawa ƙarya dan kafiri ne ya faɗe ta aiki bai komawa mummuna dan kafiri ne ya aikata shi an gane ko kuma aiki bai komawa mai kyau dan musulmi ne ya aikata shi kawai yana da kyau musulmi mu waye ma duniyar yau misali don mu fahimci wannan waɗanda suka fi kowa adawa da Allah mutum biyu ne Allah ya faɗi su a cikin alkur'ani mai girma latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku adawa ma Allah ya ce zaka samu waɗanda suka fi kowa adawa ga waɗanda suka yi imani shi ko wanda ya adawa da mai imani yana adawa ne da Allah man adali waliyan faqad adantuhu bil harb من قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين in kana kiyayya da mai imani don saboda imanin shi ba rai saboda wani abin duniya ba kuɗi sun haɗa ko kuma ce a saboda imani to kai imani ka kafin cikin shi to sai Allah ce la tajidanna zaka samu ashaddan nasi adawatan waɗanda suka fi adawa lil ladina amanu waɗanda suka yi imani al yahud yahudawa nan ba ana nufin jinsin yahudawa ba a'a waɗanda suka rungumi addinin yahudanci ko da su yahudawan ne ko da ba yahudawan bane fahimta dan yana da kyau musulmi su fahimci wannan ba dole wai sai in yana kuma ba yahude ba in ba yahude musulunta ai dan uwanmu na musulmi in ba turi yan musulunta dan uwanmu na musulmi na'am na'am sai Allah ce wallazina ashraku da mushrikin wanda ya rugumci yahudanci yawa ko amma baki ne amma wani iri ba yahude da an huta akwai bakin ba yahudi akwai farin ba yahudi sai Allah ya ce wato abin nan wala abin nan wallazina ashraku da mushrikai waɗanda sun fi kowa adawa Allah ne faɗi ba ni ba amma duk da haka in Allah na magana kan yahudawa yana musu adalci akan abubuwan da suka aikata Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin aw taqra'a shana'anu qaumin an yamanu sukuni an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kyama waɗansu mutane da kuke kyama saboda sun hana ku zuwa shiga garin makka lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam taso zai yi abin da umra suka hana shi sai Allah ce an ta'atu don ku yi ta'addanci sai Allah sai Allah ce a kab ku yi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa an gane ku ku yi adalci wala jir amannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kyamo dan su ta saka ku yi adalci i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa nan domiri shine kuma ga masdar al-mafhum min al-fi'l ay al-adlu huwa aqrabu littaqwa adalci shine mafi zama kusa ga tsoron Allah shi ko can wala yajrimannakum shan'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu kada waɗansu mutane kyamar da take musu ta ɗauke ku ko ta haifar muku ta gadar muku da cewa don sun hana muku shiga masallaci ko kuma akwai kira'a in saddukum wadda tana nuna zuwa gaba ma in ya faru an ta'tadu ku ƙetare iyaka ashe ta'addanci Allah bai yarda da shi ba kwata kwata kwata kwata Qur'ani gashi yana faɗi waɗanda kuma ƴan ta'adda su ne waɗanda suke kashe annabawa Allah ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun to anan abin da ya kamata mu fahimta Yahudawa ga sunan Allah ya ce su waɗanda mushrikai ne Allah ya bayani kansu ya nuna cewa ai musu adalci Yahudawa Allah subhanahu wataala ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli hum yasjudun kaga mata ba dai suke ba daga cikin su akwai wanda ke karanta ayoyin Allah suna sujada suna imani da Allah da ranar karshe suna aikata aiki na gari Allah ya ce wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayk daga cikin su akwai wanda in ka bashi amana qintar dukiya mai mai yawa mai man ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk zai dawo maka da ita ba zai ci amana wa minhum daga cikin su akwai man in ta'amalu bi dinarin in ka amince shi akan dinari guda la yarduhu ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ba zai mai shi da ba zai dawo da shi gare ka ba sai in ka lazimce shi tsaye don nan an ka ce ka'ima ba ana nufin ka zo ka yi mai tsaye ba sai ka yi tsaye tsayin daka ko kudu za a sannan ya dawo maka da abinka kenan nan qur'ani ya ba mu ka'ida wadda muke mu'amala da ita shi yasa dauko abin da yake daga wajen kafirai shedan ya fi kowa ta'addanci amma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana da wani shaidani ya zo ya sata gidan abinci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yabba Abu Huraira ya aji sai shaidani zaka swaci wannan abincin da ya sace shi sai ya kama shi da ya kama shi Allah ya bashi iko ya kama shi yace zan kai ka inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to ni tsoho ne ban da abinci da Allah a taimaka mini in kama iyalina ya sake shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe Allah ya bashi labari ya san da wannan yace yaya kun kai da kai da bakon kai ce to ya dauka mai alƙawari yace mai ƙarya na dawowa zai ana nan ana nan kuma gobe ya sake dawowa kuma ya yi sun kai haka kama shi ana nan na uku ya dawo ya kama shi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai zai dawo ga na uku sai ce mai yanzu dai na yi kuma zan dai baka abu ya ma'ana daga yanzu ba zan ƙara ba zan baka wani sirri wanda in ka rike shi to ba za ka samu cutarwa ba ya ce menene ya ce ka karanta ayatul kursi babu wani ba wani mahaluki wanda ya isa ya kusanto ka in dai ka karanta ta shi shedan shi shedan din da ya zo ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam labari ya kun kai yace ga abin da yace sai ce sadaqaka wa huwa kadhub a wata riwaya amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub mutane su diba hadisi na cikin sahih bukhari da cikin sahih muslim yayi maka gaskiya amma kuma shi makaryaci da kaga nan sai ce sadaqaka eh yayi maka gaskiya akwai bambanci tsakanin mai gaskiya da yayi gaskiya domin mai gaskiya shine wanda kullun aikin shi ci kayi gaskiya yana yiwa kai makarci da wata rana kai gaskiya daya sai yace wa huwa kadhub nan sadaka ka fi'ili ne fi'ili yana nuna abu yana iya abu ko ya abu ko yana maimaituwa amma in an ce kadhub jumla ce ismiya shi makaryaci ne dama dabi'a shi ita ce ƙarya kaga shedan ne aka yi ma adalci a cikin alkur'ani mai girma balqis wadda aka bada labarin ta wadda take wannan mata wadda ta zo ga abin inda suleiman duk da ke sunanta bai zo cikin nasi ba amma dai suna ce mata balqis da Allah ya bada labarin wata magana da ta faɗa ta ce mutanen ta su bata dama ta yaki sai Allah subhanahu wataala yake cewa wato da ta nemi shawara sun ka ce a aje a yaki sai ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun ta ce innal muluka masu mulki idza dakhalu qaryatan idan suka shiga wata alqarya afsaduha za su yi kaca kaca da ita na'am idan ana yaki kaca kaca akai da ƙasa ga Ukraine nan ga Rasha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla za su mai da masu daraja a cikin ta kaskantattu sai ga shugaban ƙasa an kamo shi yanzu an kai shi gidan kaso bai da ta cewa wa kadhalika yaf'alun malaman tafsiri suka yi sabani wannan wawul shin wawul atfi ce ko wawul istinafi in an ce wawul istinafi kamar wata magana ce ta shigo ta daban wadda ba ta ba in an ce wawul atfi atfi na ma'ana duk ci gaban maganar ne to amma sai an ka ce wa kadhalika yaf'alun suka ce magana ta ce ai haka ne suke aikatawa ta gaya ma mutanen ta wadansu malamai suka ce a'a wawul istinafi ne zance mafi inganci ma'ana Allah ne ya gaskata ta da kanshi ya ce wa kadhalika yaf'aluna haka suke aikatawa to kenan balkisa wani lokaci bata musulunta ba dan daga bani ta musulunta zo ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin kaga ashe wannan bai hana a matsayin ta na kafira ba ta faɗi gaskiya Allah da kanshi yace gaskiya take yi muna fahimta wannan ina kamata nan mu mu fahimci yawa musulmi mu fahimci cewa dan kafiri ya faɗi gaskiya ba mu zako mu ce a ƙarya na in musulmi ya faɗi ƙarya mu zo mu ce gaskiya ce to in mun kai haka nan ba gaskiya muke bi ba kenan mun bar bai Allah mun dawo mun rabin wani mutum kenan sai abu na ƙarshe mu komo zuwa ga sira ta manzo sallallahu alaihi wasallam da hadisansa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cikin wani hadisi wanda ke zo cikin sahih muslim an gane ko yake cewa laqad hamamtu an anha anil ghila ko a wata yawa anil ghiyal na so in hana al ghila to malamai suka ce in manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya so shi aikata abu to in bai aikata shi ba mas'ala ce usuliya in bai aikata shi ba to za a duba in akwai abin da ya hana shi to ko bayan mutu shi ana iya aikatawa in kuma babu abin da ya hana shi bai aikata ba to kenan ya nuna wannan abin ba shari'a bane mas'ala ce ta usuliya yace to ya so ya hana ina fata ana fahimta ta wanga hadisi ne yana cikin sahih muslim yana cikin sunan tirmidhi hadisi na judama bint wahab al-asadiyya wasu malaman hadisi sun ce sunanta juzama da zalo yace na so in hana wannan al-ghila ko al-ghiyal ghiyal shi na cikin sunan tirmidhi sai yace fa hatta zakartu sai da ni tona wata riwaya ce fa nazartu cikin sahih muslim sai ni kalla wata riwaya ta ce hatta zukirtu sai da an ka tunatar da ni to babu matsala kaka ce akwai kuskure na kalla na kalli halin su da zuciya ta ba wai yazo ya kalla da ido na gane zakartu na tuna zukirtu an ka tunatar da ni ko Allah ya tunatar da shi ko mutane suka tunatar da shi an gane ko sai yace anna ruma wa farisa yasna'una zalik mutanen faris rumawa da farisa suna aikata wannan fala yadurru auladahum baya cutar da 'ya'yansu. menene ghila malamai sun yi sabani shine mutun ya wato abinda mutun ya taki matar shi tana shayarwa na'am ana tsoron yana iya cutarwa wasu malamai suka ce a'a mace ta shayar an gane ko tana dauke da ciki sun yi sabani amma dai an ka duba dai shi duk abinda aka gudu in an take ta ta ai tana iya dauka ciki masarorin suna kusa da juna to sai ya ce ya ga farisawa da rumawa da farisawa suna yin wannan amma bai cutar da 'ya'yansu ba shi yasa sai ya aiki da shi a wannan lokacin farisawa da rumawa kafin raina ba musulmi ba ne kaga ashe wannan abin yana nuna ɗaukowa abu daga kafiri lokacin da an ka zo za a yi yakin gazwatul khandak aka kewaye madina akwai ɗaya daga cikin sahabbai ana kiransa sulman al-farisi radiyallahu anhu wa sahabati ajma'in yabba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubara yace mu lokacin nan muna da wata dubara ta yaki don kafirai ne sun ka hadu za a zo da kafirai cikin madina da a re madina a kare da manzo sun ga addinin yana karfi sai ya bada shawara cewa shi sulman al-farisi ayi rami wannan ramin da an sai aka yi rami asalin shi laraba ba su da wannan amma ghazwatul khandaq ana kiranta ghazwatul ahzab saboda waɗannan kungiyoyi da suka taru ana kiranta ghazwatul khandaq domin khandaq shine wato rami duk sunan yaki guda ne sai aka yi wannan ramin aka kewaye madina kafirai ba su samu shiga ba daga kafirai asalin shi na kafirai da an ka dauko aka kawo yana da kyau to shi yasa yana da kyau akwai hadisi na sa'ad bin abi waqas shi na cikin sahih muslim wanda wani mutum ya zo ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mata shi tana da take ajilu an imraati ya wato abin nan ya kauce wa mata ta baya taka ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dan mi sai ce ushfiqu ala waladiha tsoron da kai danta ya samu matsala tunda tana da da take shayarwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da yana cutarwa la darra farisa wa rum da ya cutar da farisawa da rumawa ashe suna aikata wannan to wani zai iya larabo wani hadisi to sai ya ce ai akwai hadisi na asba binti yazid wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la taqtulu auladakum sirran an gane ko fa innal wato al khayla in an ce al khayla ko al ghil shine wato shay takin mace tana da tana shayarwa so malaman lokacin ka ce in an ce al khayla ayi so daya in an ce al ghil shine sunan abin an gane ko sunan aikatawa kuma alghiyal sunansa ne sai yace yudrikul farisa fa yudafiruhu an farasi zai iske alfarisa babban mutum mai karfi wanda ke saman doki sai ya bugo shi ma'ana yana nufin yaro yana da karfi in ya sha wannan nono in ana takin mace sai ya halaka wannan hadisi na farko malaman hadisi sun kace bai duk da yake hadisi ne na cikin sunan abi dauda yana cikin musnad na imam ahmad sannan yana cikin mu'jamul kabir na imam tabrani sannan imam bayhaqi ya kawo cikin as-sunan kubra wannan hadisi malamai suka ce akwai rawin da yake da'ifi hadisi ne bai inganta ba ko kuma na biyu a a can farko ya faɗi wannan magana muƙaddarta ma wanda suke cewa ya inganta muƙaddarta ya faɗi wannan magana daga baya kuma ya samu labarin wannan yana bai ya cutarwa kuma sai ya ɗauke wannan hukuncin shikenan sai zaman tubun suhi na in ma mu ɗauki akan wannan ƙa'ida to kaga wannan ƙa'idodi ne na musulunci waɗanda ƙur'ani da hadisai sun tabbatar da su yi ma mutane adalci duk yadda yake mun fahimci wannan mas'ala ce to dan haka dan mun ka Patrick Lumumba ko mun kawo Mandela ko mun kawo wani kafiri wanda ba musulmi misali su kawo min kurkuma misali tunda mun ba da misali sai ku ture shi musulmi na to kawai da dalibi ya zo ba ce a dan me za a ba da misalan wadanga a a in dai abin da suka yi bai saba ma Qur'ani ba ana iya aiki da shi ina fata an fice ba wai muna faɗin magana bane don kawai muna son mu faɗi magana a'a muna son mu faɗi magana ne da dalili da hujja wannan shine karatu kuma abinda duk an kai kuskure cikin shi shirye ake ayin an ga kuskuren a gyara wannan shine ta ingantattar tafiya na'am mun fahimci wannan to wannan na kawo su ne a gurguje saboda ɗalibai ilimi su fahimta a ƙarshe abinda zan ce a kan wannan ƙarƙashin wannan aya ta cewa kafirai sun zan zahirin rayuwar duniya malam yake cewa to wannan yake nuna Allah ya niyya ya jaraba mu sai ya ba su ilimin duniya mu kuma ba mu da ya gani shin su za su daure su bai Allah su bar zalunci shin kuma mu za mu yi hakuri da zaluncin da suka yi muna mu koma ma Allah kuma za mu yi kokari mu tashi mu yi karatu don mu kare kanmu jarabawa ce Allah subhanahu wataala yake yi muna kuma cikin mu jaraba muke kuma kada mu sa tsammanin cewa wannan ilimin da gare su an gane ko ma'ana don sun rinjaye mu ba za a iya samun canji ba a'a ana iya samun canji amma canji yana ga hannun wa yana ga hannun Allah in mun bi Allah kada mu rudu da wannan karhi da Allah ya ba su muna ganin kamar sun kai wani matsayi wanda babu abin da za a samu canji ba gaskiya bane canji Allah canji ga hannun Allah subhanahu wataala ke an bi Allah za a samu nasara
a dai bi Allah mu to wannan shine gaskiya to wannan na yi shimfiɗa dole na ina son ƴan uwa su yi hakuri saboda shimfiɗa ce mai kyau eh dan saboda fahimtar mas'ala da kyau abu ne wanda yake da kyau to yanzu sai mu shiga cikin maudu'in mu siyasoshin duniya da suka yi saura za mu yi su koda a gurguje na ƴan uwa su yi mun hakuri to mu je a gurguje siyasa ta gaba an gane ku wato ita ce wadda suke kira siyasatul khuttati wat tanfiz dama yan kawo siyasa idafa za a yi mishi don wancan sati mun dan kawo sai muka dan yi wani kuskure siyasatul khawfi wat takhwif siyasatul jahli wat tajhil an gane ko da sauransu waɗansu zaka je na kawo don ba masu jin larabci za su AB na su ce akwai kuskure ciki to dama idafa ce wasu na faɗa dai wasu na dan yi kuskure siyasatul khuttati wat tanfif siyasa ta al khutta khutta shine plan strategy de la planification an gane ko planning policy an gane ko politique de la planification wato wadda za a yin tsari watanfiz an gane ko shi ko ana kira at-tanfiz da larabci da zalunni shine wato strategy de l'exécution shine suke kira implementation policy za a zo mai tsarawa daban mai zartarsuwa daban da zartarwa umarni da ga ka'ida wanda ya tsara shi ta yi aikata mishi amma yanzu sai ta canza mai mai tsarawa daban mai zartarwa daban to wannan siyasa yanzu ita ce take cin karanta babu babbaka a duniya mai tsarawa daban mai zartarwa daban ka kamata ko a ce in malam ya tsara abu shi kamata ya zartar madalla ko ban zartar da shi duka ba in shiga gaba to yanzu yadda ake yi manya-manyan kasashe da suka yi kasashen mu mulkin mallaka da suka zo kasashen mu su suka zo suna zartar da abin da suke so akwai komandan akwai wane ne akwai wane ne daga baya sai suka tafi ba sai suka bar tsare-tsaren da suka rike mu ba mu iya juyawa to son suka duk wanda zai jagoranci a kasashen mu kowane irin jagoranci na tun daga sama har ƙasa ya zamanto su za su tsaro abin da za a yi daga can su kuma sai su zartan musu kuma duk wanda bai yarda da wanga bai san yana cikin bala'i bai cikin shiri daga cikin da turawa kamar wannan duk tsari ne irin na siyasar duniya yanzu misali in baka turai mutum uku ne ke juya ta mun faɗi wannan mun faɗi wannan na farko yan siyasar turai lokacin da turai ta waye yan siyasar su waɗanda ke jagoranci su ke jagoranci na biyu mutumin da ke jagorantar turai shine dan kasuwa mai kuɗi da masu kamfanoni sai mutum na uku shine mai addinin turai to a ka'ida ta turai da masu addini su suke jagoranta sannan sarakai su bi su to da addinin su da yake ya kawo matsala a turai ya bi sarakai da masu kuɗi ana zalunta al'umma kuma ya karkashe masana da dama sai an kace ba addinin ci gaba na ba lokacin da kuma musulunci ya shekara 857 yana karantar da turawa addinin duniya to kaga yanzu da wannan addini ya karkace sai an kamai da wannan addini gefe to waɗanga mutum uku tun zamanin mulkin mallaka su ne suke ƙoƙarin juyar da afirka kuma su ne har yanzu suke nan ai ka ba da misali to madalla ɗan siyasa turai shi ke son ya ba ɗan siyasa afirka iko su ko masu kamfanin turai su ne za su bayar da kuɗin da za a yi kamfani da komi don su juyar da mulkin turai don a tsatso arzikin afirka a basu su ko masu addinin turai suna son su yada addinin su sai su game kai da waɗannan sai a zuba musu kuɗi su zo su tallata wannan addini sai a cigaba da mulkin wata fuska uku a siyasance an gane ko a addinance sannan kuma a tattalin arziki to wannan ita ce siyasatul khutba ko a ce a kudance o ya a kudance to to dan haka yana da kyau dole sai ya zamanto babu mai ba da umarni daga waɗansu ƙasashe daga waje ya zamanto shine da son a tabbatar mishi da bauta al'umman mu a fakaici domin sun fita ne ta kofa sun dawo ta windo kashi na farko kenan madalla wannan sunanta siyasatul khuttati wa tanfiz siyasa ta biyu a gurguje sai siyasa wadda ake kira wato siyasatu alhisar wal alhisar wal muqata'a wal musadara siyasatu alhisar hisar ambargo ambago an gane ko sannan kuma strategy ta ambargo da kuma siyasatu al-muqata'a shine suke kira boycott boycotti boycotti an gane ko sai siyasatu al-musadara al-musadara shine wato kamar ka kwace abu jelele kont da suke yi waɗanda abubuwa guda uku an shayin su ba yau ba siyasa ce shi isa ana yin shi bi kafati anwa'ihi ta kowane fage sai a sa maka abinda ake kira wato ambargo karya wato karya tattalin arzikin kasa da suke cewa an fahimta wanda hanyoyi ne ake bi daban-daban na yadda za a yi in ba a sa ta wanga fanni ba yawwa yawwa takunkumi da suke cewa takunkumi to a nan kada waɗansu mutane sa tsammanin wannan ambargo wani abu wanda yau aka fara ba haka nan bane na farko akwai ambargo da ake sawa na hana al'umma ta yawa mun bayani shi fir'auna ya amfani da shi na kashe 'ya'yan mutane na biyu akwai alhisarul askari an ce hisarul askari shine a sa muku wato takunkumi na wato yaƙi wanda an samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan takunkumin a garin Madina Allah subhanahu wataala ke bamu labari karara ya ayyuhal ladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku da kuka imani ku tuna ni'ma Allah gare ku id ja'atkum junudun lokacin da rundunoni sun ka zo muku Allah ce fa arsalna alaihim rihan sai mun ka tura musu iska wa junudan lam tarauha da kuma wata runduna da ku ku ganta ba ashe in kuna da imani ta Allah Allah zai taimake ku wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah mai gani na ga abin da kuke aikatawa ko ko Allah masani na domin an ce basir basira ta zuciya shine ka san abu akwai basira kuma ta gani wato abin nan guda bidin duka Allah subhanahu wataala ya gani kuma ya sani sai Allah ce irja'ukum min fawqikum lokacin sun ka zo muku ta sama wa min asfali minkum da ta ƙasa aka kewaye garin Madina kuma munafikai na cikin gida suka sa warware alƙawari suka warware wa gare ku a wannan lokaci banda Allah sai shi so sai Allah subhanahu wataala ya wace su shi yasa Allah ya turo iska an kai kace kace da su sai suka wace Allah ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira Allah ya mai da kafirai da bakin cikin su samu alkhairi ba ma'ana ba samu biyan bukata ba wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah ya san mu'minne da yaki ba ai yakin ba Allah ya abi ne dan haka bas bas militar dan sun kewaye ku an kawo masu tsaro an kawo SS an kawo duk wace tsiya idan Allah ya tashi in kun yi imani da Allah imani ne gaskiya Allah ne zai ba ku kariya sai akwai sannan subhanahu wata'ala akwai alhisaru liqtisadi shine karya tattalin arziki tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗi wannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana munafikai sun shirya wannan a cikin garin Madina humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu kab ku taimaka ma waɗanda suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don mi gaya wadda ake son a cimma buri hatta yanfaddu sai sun wace
ana so a karya shi yasa in ana son a karya tattalin arziki saboda kasar ta ruguje ta yi kasa ta yi dai dai dai dai shi ne hanyar abinci da kuma mi da hanyar samun tattalin arziki ingantacce hatta yan faddu sai sun wace a shi yana daga cikin abin da yasa suke son Afirka ta yi dai dai dai da kasashen Larabawa su rike tattalin arziki sai an gaji an yaki an yi dai dai dai sai su ɗibi abin da suke bukata kuma
wannan siyasa ce wadda an yi fito wannan hisarkin siyasatul hisar an yi amfani da ita shi yasa an samu na wato takunkumi ta fuskar tsaro kaga yanzu ko ina ana kiwo da kasashen mu an samu da takunkumi da tattalin arziki ba mu iya ba arzikin mu ba mu da izinin mu mu mu'amala da wanda muke so kuɗin mu bugawa za a yi kuma a sai arzikin mu kuma in an ɗiba a dan muna sannan an kuɗin mu an karya musu tattalin arziki devaluation lokacin da an kai devaluation ta faransa fa an ka ce ga ƙasa guda faransa ko a karya nata ko a karya na ƙasashen afirka suka te suka yi taro aka ba su kamar yadda suke cewa ni ban gani ba aka dan musu abinda za dan musu ka yarda aka karya na ƙasashen afirka da ƙasa nawa ita ko nata faran faransa ya ci gaba da zama wannan hisara ne wanda yake iktisadi an karya tattalin arzikin afirka sannan akwai hisara na ilimi wato ambargo takunkumi na ilimi za a koya muku turanci kuma a koya muku ka'idodin lissafi da ka'idodin ilimi fiziki amma ba a yarda ku kera wani abu ba shi ma ambargo ne ambargo ne an sa muku ambargo ta fuskar wato al-iqtisadi at-tarbawi na tarbiyya duk tarbiyyar da kuke son ku kawo sai a ce a'a amma su in za su kawo sai a ce a tai ayi zabe a majalisa a bada kuɗi ga abin da Allah ce ga abin da Bature ce sai a zabe na Bature an samu ku takunkumi ta fuskar ko da kun ce ku yarda ba akwai hanyoyin da ake biya son sai an tabbatar da wannan duk fannin da ka sani ƙasa kowace irin minista ta akwai takunkumi na shari'a wanda ba ku iya aza wani kundi ko ku rage cikin nasu nasu wanda sun ka daina aiki da shi shekaru aru aru har ya zan tattaka ya zan shara sun zubar da shi shine kuke aiki da shi a yanzu takunkumi takunkumi na shari'a to su yanzu kundin su yadda sun ka gyara shi shi na irin na yau ba haka nan bane a ba ku dole na ku za ku yi duk kowane fanni da ka sani kowace minister sun sa takunkumi ta ilimi sun sa takunkumi ba ku iya ɗaukar nauyin ilimin ku kuma dole sai da program ke su za aiki kuma sai yadda suke so takunkumi na kwakwalwa na ilimin ku sun sa shi tarbiyya sun sa shi culture sai abinda suka so wai na wayewa za ku sani wanda ba ku so wanda za ku so ba za ku san shi ba ko ina an sa takunkumi ashe ba kamar sai a ce a'a a talabijin an samu ƙasa takunkumi ba ma shi ba ashe takunkumin yana nan ta kowace ministar in ka ɗauka sai ka gane shi akwai takunkumin siyasa suna son dole su zo su baku umarni akwai takunkumi na ilimi takunkumi na addini ba a son malamai su yi tasiri ta na faɗar abin da Allah subhanahu wataala ce an ce a maida su gefe a dai ɗauko kuɗin sadaka na addu'a in ƙasa za ta rikicewa ko ana buƙatar ruwa a ce to mallan gawan ga ayi mana addu'a shi kenan kana can kote abin da ake buƙata ta kowane fanni in ka ɗauka an samu da takunkumi wannan na ɗan bada misali ne sai mu je gaba a wadan muqata wanda su kira boycott boycotté ko boycott shine ga kada kaya a ce an game kai ba za a saya ba ba za a yi mu'amala da kai ba ta sayayya ko ta aure ko ta wani abu to wannan a makka kadiba cikin littafin sira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wannan da aka yi masa ake kira muqaqa'atu quraish aka ce a madina manzo Allah makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce da shi da duk wanda ya imani da shi da dan uwan shi wanda bai yi imani da shi ba amma ya bi shi su je su shiga cikin shi'ib bani hashim wani kware nasu su zauna nan ba a sayar musu ba a saye gare su ba a aura musu ba a aure gare su ba a ba su abinci ba a taimaka musu an yi shi kuma ai ba shin yi wannan sai da yara sun ka zamanto da su da waɗanda annan suna ce ilhis abu a ɗauko abin nan fata an gane ko fata a babbaka ta a ci ita ce ilhis da ainun da lamun da ha'un da zayun don su kare addini aka yi musu wannan don saboda suna tare da addini don haka yau don wata kasa ta ce ai boycott na wasu abubuwa na wasu kasashe ka a saya sai dai su so amso su sayar ba wani abu na wanda yau aka fara shi ba jelilo kontkin dama iktisadi na kana da kuɗi a amshi suhaibun rumi ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi imani zai hijira sai suka tare shi ana ce mishi rumi ba don ba rumi ba ne a'a an haife shi ne a ƙasar ruma balarabe ne kamar yadda malamai suke cewa shikenan ya ɗauko dukiyar shi gaba ɗaya zai je madina sai mutanen makka suka tare shi ina ba kai ce zani madina inda muhammad sallallahu alaihi wa sallam to da mi da wagga dukiya to ai waga dukiya nan garin mu kai kasuwanci kai zaka ka same ta don haka baka isa baka tafi da ita ko ka zabe ka koma ka ci gaba da kasuwancin ka dukiya ko kuma ka bar dukiyar yace in ni ba ku dukiyar za ku bar ni in tafi suka ce eh ce to ku rike dukiyar yace inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe jelen kwanta don saboda kakka ci gaba kai addinin ka ba yau aka fara ba turawa sun kwace dukiya duk mutan dukiyar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da musulmi suka bar makka waye kwace ta mutanen makka suka kwace ta suka zaune ta tunda baka ta yare dukiya ta tunda nan ka neme ta maka to dan haka ba yau aka fara ba wanda siyasa kenan alaji sai mu je siyasa ta gaba ta gaba siyasa ta gaba bayan siyasatul hisar sai abinda ake kira wato siyasatul hadmi wal bina la stratégie de la démolition et la construction. An gane ko wato da strategy uh, ta uh, demolition and destruction. Destruction shine wato ka ruguza abu. Wato uh, abin nan build, mm -hmm. building, right. building and English shine wato gina abu.
Gina abu.
An gane ko construction and demolition shine a gina abu a ruguza shi. To wannan siyasa turawa suna amfani da ita kwarai da gaske.
Kamar shine cewa duk abin da sun ka gina a afirka ba suna da gina ba suna da niyyar gina shi bane ya tabbata ruguza shi suke so su yi duk abin da suka gina kasashen laraba ba suna da shi tabbata bane a'a saboda a ja hankalin ku ne ku yarda da abin da ake cikin yanzu in kun ka iya a ruguza shi a bada misali kuka a bada misali a'a ai ya ya wadata bari a bada misali addini wa daula addini wa daula wa daula yanci addini addini addaula kuma gwamnati yanzu abin tambaya anan gwamnatocin da aka yi na mulkin mallaka da suka gabata waɗanda suka ba da mulki suka ce sun ba da yanci sun ce an ba da yan wai waye kawo su da muna da tsari ne ba na mulkin gwamnati ba muna da tsari ne na masarautu masarautu masarauta masarauta sai suka je suka haɗo gwamnati suka ce a aje wannan tsari bai yi saboda ya shafi waɗansu yankuna ne da kabila ga wanda ya haɗa ƙasa guda a yi shi an yi shi ko ba a yi shi ba to amma yanzu da suka yi wannan tsarin sun yi constriction To da an samu wani ya ce a'a shi ba wai tsarin gwamnati ke son ya canza ba amma yana son mu samu yanci yancin da an ka ce an bamu muna son ingantaccen yanci sai a kashe shi ko a yi mai juyin mulki ko a tada mai yan tawaye sai a rusa su suka gina wannan tsarin kuma suke rusa tunda sun iske ginin yadda yake madalla sai suka yi nasu yawa kuma yanzu in yace zai bijiri musu su ruguza shi kuma kullum haka suka tahiya
kullum su ke karantar da mutum in ya zo afirka ce ya waye ma 'yan afirka kai su ce a kashe shi ya zangu ba tunda yana ilmantar madalla su suka yi tsarin kasashe amma in suka kasa za ta ci gaba sai su tado rikicin kabilanci irin yadda aka yi ruwanda tutsu da hutsu ka fahimta sai an ka zo an ka tutsa su an ka hutsa su suka bam sai su suka gina ruwan da suka kawo wannan tsari kuma su suka bi hayar da za ta ruguzawa shi yasa sun iske dan afirka daban-daban in yaki za a yi da masarauta da masarauta da za a yaki kowa na kotun shi yana yankin shi yanzu suka ce a haɗa ƙasa sai aka ɗauko 'yan ƙasa na ƙabilu daban-daban an ka sa su jami'an tsaro yanzu su hura rikicin ƙabilanci sai kumfanyi ta kama da wuta kuma gari ya kama da wuta sun ruguza wannan mulkin da su sun ka kawo shi alhadmu wal bina kuma shine abin da ake yi har yanzu ba mu ko ina ba ko ga addini yanzu kaga ana ta daukan matasa ana ta ko waɗansu na da wannan tunani waɗansu ɗauki wannan mazhaba wasu kuma ana taimaka musu ma yan ga suna akan wannan ko da ba sa so akai ba shine mutum yanzu ya ce duk malaman da sun kai musulunci aiki na gaba ba san komi ba irin yan shi'a waɗansu daga cikin su daga waɗansu yan shi'a ba gaba da sun ci duk sabai yan wuta ne banda mutum shidda ko bakwai ko uku sai tura su taimaka musu saboda wannan zai sa ilimi bai ginuwa ita turai duk shugaban da ya zo zai gina ne akan abin da wancan ya bari mu ko afirka ko an saka ko ba a saka baka sani ba duk abin da wancan wadancan sun kai suka ce a duk ba daidai bane a'a sun yi kuskure duk wanda ya mulki ko ya rayuwa a duniya yana da kuskure yana da daidai inda ya daidai a tsara cewa gaba amma sai ka zo ka ce a duk abin da wancan yayi zero a rubuce a yi dariya a ji dadi yanzu libi duk abin da kadafi yayi shekara 42 an ce zero zero to kai yanzu kai sai ka to ka gida sai sun yi shekaru kuma sai a yi haka ba shi ba sai sun taho su waɗanda sun ka ce yayi bai yi kokarin ba sun yi nasu sun kare da wani ya sai ce su ma ba su yi komi ba shi ma zero to ina zamu rayuwar na yi haka nan kullum ba kai mu mutum adalci siyasatul hadmi wal bina Allah ga ta malai dazu Allah da kansa yake mu adalci ko ga ko ga ko ga bature ko ga ko ga kafiri to akan shi mutum bai ima dan mutum eh saboda son kai yayi yawa kuma matsayin da ka samu ya ruhi ma ido
mutum ya yi aiki shi ke bai komi ba shi ka son ka gane to ai baka gane ba kai bari in ta kai gare ka kai ma ka gani yadda za a yi kai ma bai ka rusa ginin wani kuma naka bai rusuwa ka kunna ma gidan wani wuta kuma gidan gidan ku ba za a kunna mai wuta ba ka kashe uwar wani a bar uwarka da rai ka kashe wani kai a barka da rai ha ba kai ma wannan ba zai taba yiwa ba kenan rushe rushe na ake tai shi kenan wuri guda muke da an ga wanda zai kawo canji ruguza shi na suka sai su kawo wanda zai musu irin tsarin su kullum wanda tsarin suna bisa gare shi na muke tafiya siyasatu alhadmu wal siyasatu alhadmi wal bina na'am an gane ko alai sai mu je siyasa ta gaba saboda siyasoshin waɗanda muna son mu karɓi su ai hakuri ne mu gani ko da a gurguje da ko muna samun wato siyasa ta gaba sai siyasatu tahmish siyasatu tahmish التهميش دغ همش يشمش تهميشا marginalize marginalize shine duk lokacin da tura sun ka fahimci akwai al'ummomin da ba su yarda da su ba ko suna da yawa ko ba su da yawa to abin da ake so a yi marginalizin su a mai da su kamar ba 'yan ƙasa ba ne kada a yarda su rika wani matsayi mai muhimmanci a cikin ƙasa sai dai su zama tuba su da tasiri ga sunan an bar su yankin su babu wuta yankin su babu hanya mai kyau yankin su babu kaza saboda su ba su shiri da turawa duk wani matsayi wanda za a ɗaukar wani dekare ba a ya kai ga hannunsu to wannan suna jin daɗin shi idan aka yi haka zamna dai cikin kunci su bu su zama mutane ba madalla at tahmish wal ihmal sai ayi negligence su to wannan abin yau da gobe yau da gobe sai ya tadda bala'i dan saboda bi saboda ya rayuwa da suke cikin kasarar da duk an ka bata ma bature da dai ita gwamnatin da suke kasa da ita sai kirayoci shekara nawa an ka kyale ku ba a taimaka muku da komi sai wani kiyawa wani dauki kamaru yanzu ne ne rikicin da ke faruwa yan ingilishi da yan faransa an ce musu masu anglophone nan wajen da ake ingilishi ku an walakantar da ku bari a ba ku makamai ku je ku yaki tunda an tada boko haram gata nan tana tashi kenan tadda rikici can bai wahala sai a zo sai a ruguza kasar kada fahimta ta in shugaban kasa na biyayya to hankalin shi na tashi in bai biyayya kuma ya sa abin da attahi wannan shine al-iman kuma siyasa ce wanda ba wai sai su turawan ba a'a ana amfani da ita don cimma wani buri yanzu bari in baka misali to Interpol akwai su polisai da ake kira Interpol waɗanda suke na duniya na idan aka ɗauko ƙwaya ko kokain da za a kama ta a airport to sun bar kamawa yanzu idan ana so sai a bari yanzu idan ta taso daga inda ta taso premier destination sai a barta in ta sabka wanga aeroport suna kallo sai su barta sai ta zo ƙarshe inda za a ɗaukar ta an ɗauke ta in an tafi sai su bari sai an je gidan an zamna yanzu an san ga inda ta tsaya darniyar destination ana nan suna nan su waɗanda su saida ta suna shiri shan kin gaba ɗaya daga inda ta shito duk wanda ya mata transit da wanda ya ɗauko ta har inda an kawo sai a yaye yawa to haka ne kuma yanzu siyasatul ihmal wa tahmish suke amfani da ita wani yanki sai a bar yaki da gangan sai yayi ƙarfi saboda a kodan da ake son a ruguza sai a je a ruguza su wani lokacin za a zo a yi kreyam za a bar su su ci gaba da yi saboda sai abin ya yi ƙari sannan a zo a yi musu zama guda wannan siyasatul ihmal wanda suke amfani da ita kenan za ka iske yanzu misali polisai sun san wata daba sai a yi bar su ana nan sai kuma sai hizo yana sai da gujiya da da arake nan wuri katta ana tasha duk sai ya samu sai kiran su har wannan daga kawowa daga ina take hitowa sai an yi echid rana guda a tara na sai a zo sai a yi musu sarkin duk alaƙa wannan nan kana ji an ce sai an shekara biyar wannan babu kawo nan
siyasatul ihmal kenan wannan suna amfani da ita wata hamish duk al'ummar da aka maida ta ita ware to wata dole na kullun ta kwana cikin neman yadda za ta samu mafita shi yasa da za a yi kokari a dan karkasa a ba kowa a yi mutane bayani to da wannan abin shi ne zai kawo sauki a cikin ƙasa siyasa ta gaba alaji siyasa ta biyar ita ce siyasatu alghaya tubarrirul wasila so dan yi mu da hakuri mu dan kare su alghaya tubarrirul wasila shine suke kira the aims justify the end an gane ko the end just, uh, justify the means afwan wato la fin justifie les moyens wannan siyasa alghaya tubarrir wasila yanzu tura suna amfani da ita shine hanyar da an ka kama to ko da ba ta da kyau saboda burin da ake so a cimma mai kyau ne to ya halatta sai ta binta haka suka ce wannan siyasa ce mai so ita ya duba to wannan abin da suke amfani da shi shine sai zaman toto yanzu da aka zo Afirka ana son a yi muni mulkin mallaka sai an kace wasu ba su yarda ba an kace a kashe su tun da burin turai zai ci gaba yanzu sai da kai inda wannan siyasa hatta kai a turan ma da ta yi hatsari da dan adam da kuɗi wa ya fi daraja a kuɗi kuɗi kuɗi sun fi da adam daraja a wajen mutanen yanzu ku eh mutanen yanzu to amma fa a asali fa a asali dan adam ne to madalla to yanzu in mutun ya mutu gawa ta mutu a turai in buku zo kun ka dauko ta ba tunda an ce sai an biya kuɗi a amso ta sai an biya kuɗi a yi mata rami yanzu a yadda za a yi da kun tafi shikenan sai kun bar musu ita sai su samu ta produit da wani ya taho sai a ɗebe ijiya in yanda bukata ijiya sai sai yadda kaga ana ba mota fera yanzu haka ake ma dan adam domin mi alghaya tubarrirul wasila tunda za a samu kuɗi to dan adam bai da muhimmanci yaƙe-yaƙen da ake yi a duniya saboda ɗan adam bai da muhimmanci kuɗi sun fi shi ƙara a yaƙe ku a tsaci arzikin ku a ba ku bashi a kashe ku ba ku da muhimmanci alghaya tubarrirul wasila shi na yanzu za ka ganin matasan afirka waɗanda suke da wannan matsala sai su je turai a yi luwaɗi da su a ba su kuɗi saboda su suna ganin kuɗin da za a samu hanyar ta dace da su karuwa ta yarda ta sai da mutuncinta saboda a ba ta kuɗi alghaya tubarrirul wasila saboda in ta samu kuɗi ta ganin ta kai hanyar da ta bi ba matsala ba ne to kaga waɗannan siyasoshin alghaya tubarridu wasila tana daga cikin siyasoshi sai siyasa biyu ku yi hakuri a gurguje su ya kamata mu karasa don yan uwa suna bibiye da mu siyasa ta shidda wadda ita ce yanzu muka tattauna za mu tattauna akan ta ita ce siyasa su akhdhul qarar sina'atul qarar in an ce sina'atul qarar shi akhdhul qarar ko sina'atul qarar mutumin da zai dauka decision da kanshi making decision an gani ko prendre la decision to waddan siyasa suna amfani da ita shine na farko abinda ake kira ta hanya guda biyu almahakim sai sun kai kotu kotu wanda duk yayi laihi a kasashen mu in dai na suna to kai ba a yarda ba kai mai shari'a a kasar ka sai in ka isa sai su kashe can sai su yi kwana biyu sai su sako shi shi dawo shi taɓa na sai shi gaba da ɓarar shi duk mugu namu in ya gudu ya can ya zan ɗan ƙwarai
sai su ashe shi kenan saboda suke ɗauka ƙara in shugaban ku yayi kuskure ko an ka sauke shi da mulki su kama shi su kai shi su kulli amma suna su duk bannar da yayi baka taba jin yanzu kotun duniya ka taba jin an kai wani shugaban ƙasa Amerika can a kai shi ba ba wani sauran da ya wai na kasashen turai yawa to wai an taba kai shugaban su guda can ba wai ma da sunan ma a ce an kama shi ba a'a a tuhumce shi saboda su suna gaban kowa duk duniya amma shi na afirka yawwa kamar dai a ɗauko sai a kamo ka a kai ka a ce shugaban ƙasa an kulle shi a afirka su yi ta kuwa kaza kaza shi sa in ka duba idan ka duba wannan cfe da ake cewa da kungiya ta duniya a'a suna da vetokin su ba sun kirkira veto can wanda za ta kare su kujera hawan naki to kaga siyasatul akhdhal qara kai baka da izinin ka dauki wani abu su ne za su daukan maka qarar su ɗaukan maka hukunci su za su ɗauka abin da duniya take son ta kasance.
Shi yasa mutane suke kake jin suna yawan kawo magana kotun duniya.
Yawwa kotun duniya ta hayaniya ce don ba a taɓa kai shugaban wani ƙasar turai a can ba.
Sai dai baki.
Ga baki da shi na bawa da bautar ta sake bayyana.
an ba da misali wani lokaci nan da ma wannan wannan ne ne wanga bagabo eh bagabo an kai shi eh shi ma abin da yasa suka maido shi saboda suna son shi zan barazana ga wanda annan sama shi cika sai ta yin shi don in bagabo na like kenan zai ci gaba da yin bakaranci babu baka ce ba ke bagumo suka kauna ko ku shi alasa wani babu wanda suka kauna daga cikin su na karshe sai siyasa ta tahakkumu fil masir ita ce siyasa mafi hatsari mafi hatsari mafi hatsari an gane ko can cikin hisarul iqtisadi a bari in Allah ya nuna muna tunda muna sun sati mai zuwa mu ba yan uwa kira sai mu dan yi bayani kan wasu mazhabobi da suke akan abin nan amma siyasatu tahakkum fil masir contrôle le destin, le système de contrôler le destin. En gane ko faites control the English, F-A-T-E, faites, faites control. Suna da siyasa ta tahakkumul masir. Shi ne suke da hukuncin su haɗe makoma kowace al'umma.
Eh?
Eh! To waɗanda sun kai fafutuka a yaƙi wannan, don saboda akwai wani babban marubuci a ƙasar Amerika, sunansa Fokoyama. shi foko ya yana daga cikin masu tabbatar da wannan aƙida an haife shi a 1952 a 1952 a chicago ya rubuta wani littafi sun kace a 1990 a 1990 an bayyana shi a duniya a 1992 to ya yi wani littafi sunansa the last man and the end of the history and last man kenan la fin de l'histoire et le dernier homme abin da suke son shi ce to filosofi ce wai tarihin duniya farisawa sun yi mulkin duniya rumawa sun yi mulkin duniya fir'auna ya taɓa mulkin duniya rasha ta taɓa mulkin duniya alman ta taɓa mulkin duniya musulmi sun taɓa mulkin duniya a spain to sai an ka kai ga amerika ta karɓa yanzu ya ce to the, fin, the, uh, the end of the history an kai karshen tarihi ma'ana daga nan har zuwa tashin kiyama in ma akwai kiyama ga wanda ya imani da ita amurka ta ci gaba da jagorantar duniya and the last man dernier om yana nufin a'a shine dernier om na amurka shine zai mulkin duniya sai duniya ta tashi wannan siyasa da suka kawo sai da ya hodi kaga ingilishi shi mamaye duniya tsarin waka amurka ya mamaye duniya tsarin tattalin arzikin amurka na dolar ya mamaye duniya tsarin kere-kere na amurka ya mamaye duniya komi yace sai duniya ta tashi sun rike yace taya tarihi ba ta sake motsawa ta kai ga wani in ka duba cikin abubuwan da ya faɗi yalo kila yanzu kusan kashi 70 sun a'a to amma mu abinda za mu ce fo koya ma ƙarya kaka yi shine zan ce zabar ma sun ka ce ni ga tari ni bai
dalili kuwa Allah ya ce ku bari mu kare saboda karatu shi ne karshe a su yi haƙuri don Allah Allah ya ce mu musulmi in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin da musulmi sun kai yakin hudu an samu matsala sai Allah ce in yamsaskum qarhun a wata qira'a in yamsaskum qurhun imamu hamza da kisa'i da khalaf da shuba sun karanta qurhun wadan sun karanta qarhun to wadansu malamai sun kace wato an ce alqurhu shine raunin da radadin da kake ji in an ce alqarhu an kai fatha shi kuma shine raunin da kanshi akwai gyambo akwai radadin gyambo kafin ce wasu malamai suka ce duka dai da qarhu da qurhu duk ba su daya kamar alfaqru ne da alfuqu da ad-da'fu da ad-da'fu suka ce Allah ce in rauni ya same ku a yakin uhudu faqad bassal qauma qawruhum mithlu ai su ma waɗannan mutanen rauni ya same su a yakin badar kun kashe su kun musu kun dar masu sai Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanakin duniya in ji Allah musu Allah nudawiluha muna juya su bainan nas kankarin mutane fir'auna yayi mulki a kwace bari isra'ila su mu yanci su yi mulki a duniya annabi sulaiman yayi mulki ya tafi ya bar mulki musulmi su yi mulki a duniya har zuwa ƙasar Spain ya ƙare Ingila ta mulki ya ƙare Almanya ta mulki ya ƙare a ce dan Amurka ta zo bai sai Amurka ta zo ba zai ba foko ya ma ƙarya kake yi Allah na ƙaryatar da kai to wannan control the faith da suke amfani da shi to yanzu sai ya koma akwai waɗansu abubuwa akwai wani ɗan fafutuka ma wanda ke shi ƙasashen turawa yake ya yaƙi wannan shine wato Bob Marley wanda ake kira Bob Marley to ya faɗi abubuwa guda biyu nake son in kawo karkashin wannan siyasa na farko shi ne ya faɗa a lokacin da aka gayyace shi a ƙasar zimbabwe mugabe ya kira shi to ya yi wata waka kan ƙasar zimbabwe da ya buɗe ta bari ka ji abin da yake hudu abin da turawa suke so ya ce every man got the right to decide his own destiny every man kowane mutum got the right yana da yanci to decide his own destiny yadda ya sire ya ɗauki matakin yadda ya kamata makomar rayuwarsa ta kasance shi yasa da suka ga ya zan barazana gare su sai suka yi kokarin su kira shi CIA ya yi aiki CIA ita ce babbar kungiya ta Amerika ta SS ta agent secret CIA Central an gane ko intelligence agency wadda an kirkiro ta ne a alif da 947 sannan akwai fbi ita ko federal bureau of investigation an kirkiro ta a alif da 908 mai kula da tsaro a cikin kasa da shari'a wanda ake kira pg police judiciary sannan akwai kjb ita ko ta kasar rasha wadda ita ce kungiyar leƙen asiri ake ganin mata fi karfi a duniya wadda an kirkiro ta a alif da 954 sun ka ce ta ruguje a alif da 991 a 1991 to in ta ruguje to yanzu kuma ya ake suke da manya-manyan leƙen asiri kaga wasa ne da hankalin mutane to alaji cikin wani album na shi da ake kira up reason da english up asalin kalma ta up tana nufin saba reason daga rise ne annan gale amma in hada sai a ce up reason ba a ce uprising shine wato bullowa hankali sai suka nemi yayi musu aiki cikin CEA saboda duk mutum mai daraja in suna son su rage mai daraja sai su sa yayi aiki tare da su shi a ce ya zan yaran su na'am shi yasa in ka ga mai kuɗi kana almajiri ko kana son ai aiki da gaskiya ko dan siyasa yana son ya ce kai aiki tare da shi hattara don in ya maida ka karkashin shi zai zubar da kimar ka ne abin da yake son ya kai gare shi kenan an gane ko sai ya ce cikin wata waka da yira trace rat kamar kusu race kuma gudu gudun kusa an gane ko to wasu na kiranta kus fall wato fall kus ma'ana kus fall ta hauka ba wai ana nufin gudun kusa ba duk da yake gudun kusa ba ai gudu ne na hauka sai ya ce rasta don work for cia mm. rasta kamar shi wani mazhaba su ta rasta ba shi yin aiki a cikin cia nah. to wannan album bikin masu tarihi suke cewa sai ba a san ma lokacin da yi shi ba dan ya yi shi ne sun kace tsakankanin tahiyya shi zimbabwe da dawo shi amma ba a san lokacin saboda ya soke su kenan ya nuna sun so su yi aiki da shi ya kiya kenan ku mutuwa ta ba ta da nisa haka ko an kai an 91 le 11 mai ya mutu ya san da abin da attahi rasta don work for non cia rasta bai aiki a cikin CEA don haka ba a kira na a ce in zo in yi aiki in yi aiki in ta ko asiri ilimin da Allah ba shi shi nashi na shi fafutuka na a tsaye da gaskiya a duniya ko da ba musulmi na ba waɗannan su ne siyasoshi na ƙarshe da muka kai ƙarshen su sati mai zuwa da Allah a gaya ma 'yan uwa in yana yiwuwa su ƙara muna akan lokaci ko da minti talatin ko awa ɗaya tun da kasan zama wa da mai kira sai mu faɗi wasu abubuwa guda biyu zan faɗi guda kuma guda za mu saka ba 'yan uwa ne su jiya sannan sai a ba 'yan uwa dama mai kira sai ya yi kira don saboda shi kawo muna nashi ra'ayi yan uwa musulmi nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana amin wasu kalmar da sauraron mu a nan ne muka zo karshen a siyasun duniya kashi na goma sha uku amma idan Allah ya kai mu satin sama za mu dorawa da wasu 'yan abubuwa biyu da mala ya faɗa da kuma ba ku dama a kan lambar waya mun rike ku tsawon kusan wata biyu har da 'yan kai kuna biye da mu za mu ba ku dama kuma mu ji wala kilimi za ku ci a cikin tattaunawarmu da malami da kuma abubuwan da ya zo da su walakila sun amfane mu na san dai haka za ku ce wasu kalmu da sarana ma'anan za mu dakata amma malam fa ka san muna bukata addu'a gaskiya ne da kasashen musulmi ta kubun gaskiya ne tabbas kuma in ba a roki Allah ba za a roƙo wai shi ni gani kuma ce a roƙe shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم آمين. إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu kalmar da sauraronmu mun gode kwarai da anniya a madadin duka abokan aikin da suka dafa mana da kuma ni jagoran shirin nake muku fatan alherin a kasance tare da talabijin duniya bisalam mu huta lafiya